لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا 21 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da hudu ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin riyadu salihi min kalami sayyidil mursalin alayhi salatu wassalam wannan shine karatunmu na nawa aka ce 41 ko ɗari ne yawa ɗari da arba'in ɗari biyu ne ko yawa ɗari biyu da arba'in da babe na ɗari da ashirin da biyu ne ko talatin da biyu babu kaifiyati salam baban da yake maganan yadda musulunci ya koyar da yadda za a gaisuwa ta musulunci yadda za a gaida musulmi ita gaisuwa yaya take a musulunci ya koyar da ita yaya ya kamata a matsayinka na musulmi ka faɗi ta wannan gaisuwa ta musulunci ba malayin ce yustahabbu ana so an ya kula mubtadi'u bi salam mai fara yin sallama ya ce السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا مصابي منا قاني وقو فيأتي سيزو بضمير الجمع ده ضميري نجمعكم قد كي كدين يزو مع السلام عليكم با السلام عليك با muna ganewa ko kai kadai mustahabi ne ya gaida ka da wato jami kamar kuna da yawa ce assalamu alaikum wa in kana almusallamu alaihi wahidan ko da wanda aka zo gaidawa ya kasance shi kadai ne to ana so wanda ya gaida shi ya zo da zamiri na jami suna na jami wa ya ƙolul mujibu mai amsa sallama shi kuma shi ma an so ya ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatu isa ya ƙara min wow an ce mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma sai ce wa sai ya ƙara da wow wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatu to an so haka bayati sai shi ma ya zo bi wawil atuf da wawi na atafi fi qawlihi a cikin magana shi wa alaikum kuna gane wa ku dan ya nuna yayi tarayya da kai akan gaisuwar da kamar shi ma'ana yadda ka gaida shi ma ya amsa yayi tarayya da kai ya maida maka irin gaisuwar da kai mishi ba tare da wani bambanci ko sabani ba hadisi na 750 malam yace ani imran bin husayn radiyallahu anhu an karbo shi ne daga imran dan husayn Allah ya kara mishi yarda wala yace jaa rajulun wani mutum ya zo ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa annabi tsira da amincin Allah su kare tabbata gare shi faƙala sai ce assalamu alaikum wurin mazala yi muna gani wako? yawo faradda alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida mashi gaisuwa sun majalasa sa'annan mutunan ya zanna فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya samu lada goma saboda ya ce assalamu alaikum duk wanda ya sallama a haka yana da lada goma duk wanda ya zo ya gaida mutane ko ya gaida mutum daya ya ce assalamu alaikum to lada goma ke ga mutum thumma jaa akhar sa'an nan wani ma ya zo faƙali sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma sai ya ƙara da wa rahmatullah farar da alaihi shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar mashi da sallama fajalasa sai ya zamna faƙali sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ishirun manzan Allah ce lada ishirun saboda ya ƙara wa rahmatullah ثم جاء آخر sa'an wani ya zo kuma faƙala shi ma sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu farar da alaihi sai manzala ya maida mashi sallama fajala sai zanna faƙala sai manzala ya ce talatun lada talatin kenan rawahu abu dawuda wa tirmidhi abu dawuda da tirmidhi suka rawaito shi wa qala yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau wannan hadisi yana nuna mamu cewa mafificiyar sallama shi ne ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ita ce mafificiyar gaisuwa ba wai dole bace ba wajibi bace sai ka kai ta haka din ba amma dai falala akwai ta ce kuma an so ka faɗa mai bi mata ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi mai bi mata kuma ita ce wadda aka yi assalamu alaikum ita ce muka yi yawan yi ko muke gaida junan mai ita assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah ana dan yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan sai a dare ba yi ba wadda ta bulada ita ce wadda aka kara da wa barakatuh mai bi mata ita ce wa rahmatullah makaɗaice su kuma mafi karancin lada a cikinsu ita ce wadda aka ce assalamu alaikum duk wanda mutum ya daidai ne in ka so karin lada sai ka ce wa rahmatullah in ka so karin lada kuma ka ce wa barakatu in kuma goma ta ishe ka shi kenan ba laifi ba ne sai ka zaga assalamu alaikum saboda shi ma wancan da ya manzala bai ce mai kara ka kara samun lada yawa halarci kenan ya nuna duk wanda mutum ya duka daidai ne Allah ya samu dace sai dai ga wanda ya falala ga wanda ya lada ga wanda ya samu daraja wurin Allah subhanahu wataala wa ana Aisha radiyallahu anha qalat an karba hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda hadisi na 851 qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani da jibrilu wannan mala'ika jibril ne ba ga mana ga jibril nan ya ƙwararwa alaiki salam yana gaida ki yana yi maki sallama wannan yana nuna falalan aisha radiyallahu daraja ne daraja ce dama mata annabi wanda Allah ya ce wa zuwa juhun matu mata annabi sallallahu alaihi wasallam uwayen masu imani ne da kaga wannan kada ya ce da daraja ko kuma wannan wani karin daraja ne manzo Allah ya ce ga malaika jibril na ya zo wuri na kuma ya ce a gaida ki qalat ta ce qultu sai na ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh sai na ce to shi ma a gaida mani shi a ce ina mai sallama na ce mashi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ta zo da zamirin daya bata zo da zamirin jami'i ba abinda yake nuna halarci dama cin cewa kai yustahabbu ana so muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wa hakaza waqa fi ba'd riwayati sahihain malam yace haka dai ya faru a cikin waɗansu riwayoyi na wato sahih bukhari da muslim wa barakatuhu wa fi ba'dha bi hasfiha a cikin waɗansu kuma riwayoyin ba tare da an wadu wa barakatu ba an share wa ziyadatu thiqati na qabula ƙarin amintaccen mutum wanda ya rawaito hadisi ƙarin da yayi to ana karɓar shi muna ganewa ko ziyadatu thiqa mana duk malamai ne amintattu suka rawaito hadisi sai wani ya ƙara akan wani wanda bai ƙara to ƙarin la ya ana karɓar shi matakar dai shi ma suka ne kamar su amintacce ne irin su amma da zaran sun yi shi aminci ya saba masu to kaga kenan hadisin shi ya zama to mi ya zama to shazi ne amma shi amintacce ne su ma amintattu ne duk karfin su guda daya saboda kai da suke da kwarin harda da kwarin tilawa da kwarin duk kiyayewa da kwarin komi to haka shi ma yake da sai ya kara su ba su yi wannan karin ba to kenan ana yi samun mutum da karin wani ilimi wanda wani ba yi faraka sai a karba ya samara ya ce wa ziyadatu thiqati maqbula yawa karin amintaccen mutum marwaitin hadisi ana karba wannan karin kenan karin da aka rawaito ta ce wa barakatu haka din ne daidai hadisi na 800 da hamsin da biyu mana ya ce wa na nasir radiyallahu anhu an karbo shi ne daga anas Allah ya kara mashi yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam kana idza takallama ya kasance idan yayi magana bi kalimatin da wata kalma a'adaha talatan manzala yana maimaita ta so yana bada wannan kalman so hatta tufhama an har sai an fahimci ta game da shi addinin salata addinin nasiha addinin nasiha addinin nasiha kullu liman ya rasulullah aw ashabai dai suka gane muhimmancin wato nasiha din a cikin addini suka cewa za mu yi ma wannan nasiha din yasa manzo Allah ya ta maimaitawa wa idza ata ala qaumin idan annabi alayhi salatu wassalam ya zo wurin mutane fa sallama alaihim sai gaida su sallama alaihim talatan yana gaida su su rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wala mahmulun wannan hadisi ana dauka shi ne alama idza kana al-jam'u kaseeran idan jama'a sun zamanto masu yawa mutane na da yawa to kenan abinda ake so idan ka zo kai suke mutane suna da yawa suna ta lumumuwa kai sallama ba su ji baka kara ba su ji baka kara sai kai su wani to tsokun za su ji ta yi fara ka in kai sallama so guda ka kyale ka kakkan shi kara kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama assalamu alaikum mutane ga suna tadi ba su shi wani sun shagaltar da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kai su uku to idan mutum su uku duk ba su yi baya zai zai karawa ko zai shiru zai karawa shi ma annabi alaihi salatu wassalam yana yi ne saboda ni saboda in yayi uku man ji to shi ke saboda haka kenan in kai saboda ba su ji ba hankalinsu ya shagaltu yan kuma ita sallama na an shara'anta ta ka yi ta ga duk wanda ka zo wurin shi ko kuma ka mai bai ji ba ya kamata ka mai har sai ya ji haka ya kamata ko bai kamata mutum da shi ya bace yadda mutanen ba su jin sallama ana ta musu sallama kamata ya kai haƙuri lada kake samu domin dan kai sallama na lada kake samu kaga in kace assalamu alaikum goma ka samu in ka kara goma in ka kara talatin kenan in ka kara arba'in ka kara kana ta samun lada ka gaji wani abu ne mai waye wani kun an baki kake gaji a kake yanka ba ne ka ba wani abu sai ka yi dabari a Allah ya sa su yi kuma ana so ke na idan aka je wurin mutane a bari sai sun amsa sallama sa'an nan a yi wata hudda da su in ma tambaye su za kai in ma wata hira za kai in wani sako za ka kawo masu ka bari sai sun amsa sallama sa'an nan ka gaya masu wannan sakon shi ne abinda hadisi yake koya mun Allah ya samu dace Amin.
hadisi na 853 wa anil miqdad radiyallahu anhu an karbo shi ne daga al miqdad Allah ya kara masa ya hadisi qawi a cikin hadisin shi da ya rawaito mai tsawo kare ce kunna narfa'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna dauka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasibahu laban shi min laban na ainihi madara bai ji uminan laili sai zo da daddare bai sallimu tasliman sai ya yi sallama ƙasa-ƙasa sallamar da layu ƙizo na'iman bai ta da wanda ke bacci wa yusmi'ul ya ƙazana yana jiyar da wanda yake fake wajen nabi sallallahu alaihi wasallam ta nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fasallama kama kana yusallim sai sallama kamar yadda ya kasance yana yin sallama wannan yana nuna kenan a sallama ba zuwa ke haɗa murya ba matukar dai ba wai mutanen gida ne za ka masallama suna nesa ba su jinka ba inda ya kaga mutane to ba sai ka kwana da ƙarfi ba ba sai ka daga muryarka ba sai ka yi sallamar da ba za ta sa wanda ke bacci ya tashi wanda yake barke kuma ya ji ka irin wannan sallama ita ake Allah ya samu dace. Hadisi na ɗari takwas da hamsin da hudu, an asma binti yazida radiyallahu anha daga asma ɗaya yazida Allah ya kara mata yarda, da ce an na Rasulallahi, sallallahu Alaihi wasallam, lalle ba a tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, marra fil masjidi yauman ya wuce a cikin masallaci wata rana wa usbatun minan nisa'i qu'udun alhali akwai wasu jama'a gungu na mata suna zaune fa'alwa biyadi sai manzo Allah yayi haka da hannun shi bi taslim da yin sallama rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin sallama akan mata gungun mata wa asbatun minan nisa'i qubub gungun mata suna zanni halaccin gaida mata in sun kai su uku su hudu su biyar su shidda to ya halitta kai masa sallama muna ganewa ko awa musamman ma mata idan sun zamanto ba ba matasa ba ne ba majiya karfi ba ne dottijawa ne sun riga sun kwana biyu shi ne malam ya ce wa za mahmulun wannan hadisi ana ɗaukar shi alanuhu sallallahu alaihi wasallam akan cewa manzala sallallahu alaihi wasallama jama'a ya hada bainal lafzi wal ishara tsakanin lafazi da kuma nuni ana haka ya halitta ka daga hannunka wurin sallama ka ya ga ce assalamu alaikum ya da tsakanin assalamu alaikum da kuma daga hannu nuna su wayo ayyiduhu kuma yana karfafa wannan magana cewa anna fi riwayati abi dauda lalle a cikin riwayar da abu dauda ya rawaito fa sallama alaina sai maza Allah ya gaida mu sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai hadisi ya nuna halaccin gaida mata in suna da yawa domin suna da yawa an yi amince mai hitinarsu babanin tana ita kare mace ita kare tana zanne ka wuce ta ka gaida ta akwai hitina ko ku ga muka gaida ta akwai hitina a wasu ta yi ban son ta kake ko ba haka ba shi yasa amma an gungu ne kaga dai tarin mata ne suna da yawa su gaida su shi kenan babu wani ba zai faruwa haka ma ana so a gaida mace idan ta zamanto tsohuwa ce babu wani alaka tsakanin ka ita ba ta jini ba muharramar ka bace amma kuma ta kwambi to ya halitta ka gaida ta muna ganewa ku ya halitta ka gaida ta an ka ganta ma ka tsaya ku gaisa ka wuce amma majiya mai jin karfi matashiya wannan in san samu nema ko gaida ka ta yi ka haka ne amma dai lokacin da aka amince mafi tuna ta wab magana kama almajiran ka matan ɗan mata ne bije kura makaratu ka ga wannan haifa kanan ka da su ba alaka ce ake ta malami da ba da almajirai ba matsala in sun gaida ka duk wanda ta gaida ka ita kadai sai ka amsa haka ma duk wanda ka gama da ita ka ya gaida ta saboda almajiran ka ce mana ta iya ma sallama kuma kai ma ka iya mata sallama domin akwai wata alaka da ke haɗa ku amma kana da shago tana zuwa cikin shago wani cikin gari in kamata ka abin nan ba ka gaida ta ba wani ba ruwan wasu matan ba ruwan sa tsayawa suke yadda kuma su je suna wani sun gamu da wani mai shago wuri kaza ya zama kama wani muharramin shi kuma wannan mu'amala Allah bai yarda da ita ba ta rike hadisi na 800 da 55 مالك يتي وانا ابي امامه رضي الله عنه an karbo daga abu umamata Allah ya kara mushi yarda ya ce wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banzan Allah ina da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna aulan nasi billahi lalle mafi cancantan mutane da Allah wanda ya fi su dacewa da Allah wanda ya fi su kusanci da Allah man bada'ahum bisalami shine wanda ya wara masa da sallama ha aniyan haka yake gani ko guda mutum akwai akwai guda kasan shi to saboda haka kenan idan mutane suka gamu hadimin da hadisi yake koyar da mu cewa idan muka zo muna tahiya dukkan mu tahiya muke ko bisa motuna ko cikin motoci ko ƙasa ko bisa kekuna sai muka gamu muka yi ban hannu to wanda ya bi kusanci ga Allah subhanahu wataala ya fi samun lada wurin Allah shine wanda ya fara kai da mutane mu mun yi gabas ko kun yamma to mu da muka yi gabas sai muka fara kai da to mun yi ku samun lada wurin Allah subhanahu wataala wannan hadisi abin da yake nuna mana cewa mai sauri mai gaugawa cikin aikin mahimmi da yake alimin da zamanto mu ne za mu fara yi shi da zamanto cikin waɗanda za su fara aikata aikin alkhairi saboda Allah subhanahu wataala ya ce sabiqu ku yi rige-rige a yi tsere a ga wanda za ya rigen kaiwa zuwa ga Allah subhanahu wataala rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi bi isnadin jayyid da isnadi mai kyau wa rawahu tirmidhi kuma tirmidhi ma ya rawaito shi bi nahwihi da makamantin shi وقال يتي حديث حسن حديث نمي كو وقد ذكر بعده وقد ذكر بعده كما أم أم أم بجيش بايش حديث ندري تقوس دام سند شدة ما لن يتي وعن أبي جري أنكر بدك أبو جري الهجيمي رضي الله عنه قال يتي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي ورن منزن الله صلى الله عليه وسلم وقلت سنتي عليك السلام يا رسول الله عليك السلام sai na gabatar da mi alaika akan assalamu faqala sai manzo Allah yace la taqul alaika assalam kada ka kara cewa alaikar salamu an ka zo gai da mutum fa inna alaikar salamu domin alaikar salam ta hiyatul mauta gaisuwa ce ta matattu ba rayayyuwa ke gaira da alaikar salamu ba muna gani ko? ana manzala da ya hana shi gaisuwa da alaikar salamu tare da cewa ma'ana da ce عليك السلام السلام عليكم عليكم السلام da kuma mi assalamu alaikum ai duk ma'anar su guda daya sai dai wannan da gabatar da aljar wal majrur wannan kuma da gabatar da mubtada akan jar wal majrur muna ganewa ku da wanka ce assalamu alaikum mubtada da khabar assalamu mubtada ne alaika kuma shine ni ko alaikum shine khabar yawa asalin shi assalamu mustaqirrun inda ko mustaqirrun alaikum asalin shi da za ka cire mustaqirrun ko kuma ka'inun amma dai dama na su guda ɗaya sai dai nan an so ka gabatar da ni ka gabatar da assalamu sa'annan ka ce alaikum amma an ka gabatar da alaikum din ba wurin bada ba wurin mai da sallama bane fara sallama ka ce abin nan ka ce alaikumus salam ka san mutane wasu su ta kallon ka to shi yasa yana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alayka salam manzo Allah ya ce kakka ka kare ciwo haka kakka kare gaida mu irin gaisuwar da ake madutu mu muna da rai ka ce mu assalamu alaikum sun ma ni kadai za ka da ka ce assalamu alayka ya rasulullah awa Allah ya sa mu dace amin rawahu Abu Dawud da Tirmidhi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyawu kuma hadisi ne ingantacce wa qad sabaqa bi qawli wannan hadisi ya gabata da da tsawon shi Allah ya samu dace sai babu na 132 babu adabi salam baban da yake maganar ladubban gaisuwa gaisuwa ta musulunci gaisuwa ta sallama ba gaisuwar mu ta al'adar ba ba gaisuwa ta ina wuni ina kwana ba ba gaisuwa ta sannan ku ba barkan ku da aiki a gaishe ku in goyya ba wannan gaisuwa hadisi na 800 da hamsin da bakwai malam ya ce yana bi wurare ta radiyallahu an daga abu wurare Allah ya kara masa yadda ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wanda yake saman abin hawa ya gaida wanda yake tafiya da kawabon shi wanda yake tafiya ƙasa kana busa mashin ko kana busa mota ka gamu da mutum to kai ya kamata ka gaida shi ka daga mai hannu ka ce assalamu alaikum ko kana busa keke muna gane ko wal mashi wanda yake tafiya ƙasa kuma alal qa'idi yana yin sallama ne akan wanda yake zanne walƙalilu alal kafiri ɗan kaɗan kuma suna gaida masu yawa mutabakun alaihi bukari da muslim suka rubutu wa fi riwayati lil bukhari a cikin wata riwaya ta bukhari was-saghiru alal kabiri karami ya gaida babba saboda haka wannan hadisi yana nuna mana ladabi daga cikin ladabban gaisuwa cewa wanda yake saman abin hawa ga mutanen da yana saman jinki da jakuna ne da dawaki barakun masu kare ne abubuwan hawa da ko sai amalangi su kare ne da ana na ana na Allah ya kawo keke dajin sai mutum ya adan shi gyara abin ya kokarin busu jiki za ya gari aka ta yi raurin wanda za ka haura na kusa jiki haka zan yi kuri wani ya zo kasa wurin da ya zo kakai kuma ka zo da jiki tana mai jin kawo shi kuma ba da halin jiki ana ganin kai mai hali ne ‘ya'yanka wanda kake shi da shi sai ka sai mai jiki in kuma an wuce na wura sai mai duki kuma akwai wadata sosai sai mai duki wasu aladun kuma wanda ba namu ba rakumi ne muna yi ba rakumi ya ba hunshi muke ba kayan mu bane ko nan wajen mu nake ne na jihar marada yi ba rakumi muke hawa ba a wasu yan yarewa to saboda haka mutanen da aka ake wani bisa yaki ya wuce mutum kasa yana tafiya to sai ya gaida shi ya gaida shi ya ce mai assalamu alaikum ko bisa doki ana nan sai Allah ya kawo keke shi ma keke ya yi lokaci keke ya yi lokaci sai wane da wane ‘ya'yan attajirai masu kuɗi wasu ko keken ma ba a sai musu ko keken ba a sai musu duk kasu ake yawo da garin nan ba wanda ya damu da wani abu amma kawai ko yi kasa ke zanen suna ya za ta yaro kasa daurin aure haka duk nisan wurin mata haka nan al'adar mu da kaga mutum ya tsaye da taksi ya hauto ba ko ne ko kuma dama ya yi zama ya yi zama ya mai ya saba a rika dan gari ka tsaye da taksi ka hau sai a hankali to haka haka ita rayuwa Allah ya kawo babura da sai ka je wurin daura hauri kaf da waya ka ga moto biyar nan ke kuna ne ga ya samun guda sha biyar guda ashirin duka suna an jiji wanda yanzu sai yadda shi ba wani tangali kawai yadda waki ko ba mai dauka idan taro ya taro ma ko gidan da za a taro a ce dauran hauren dinan za a barin kekuna ba wanda za a sata su kuma ka kiri wannan kiriwan ana ganin to ya saba wanda zai dauke shi ko barayin da ba sai dauka ba barayin da zai dauka kike ka kai kuma wannan makullin da ake mishi ba ya faɗi shi ba azancin balla wannan abu yana yana kan ba ma ya tunani ya taba keken mutane haka za a je kekuna duka iske su ko gida ga sunan abu su bi an tafi dauran abu sai an dawo kowa ya dauki nashi ana na Allah ya samu juna suka yawa ga sunan ga sunan yawansu na yanzu ya yi yawan tekuna da ko kuma ga motoci nan su ma motoci su ma yanzu yawan da ke gare su yanzu ya yi na tekuna da to ga ba san me za mu gudu nan Allah ya kara mana ci gaba da haka dai hadisi yana nuna mu cewa duk wanda yake sama abun hawa to ya gaida wanda ke kasa wanda ke kasa kuma ya gaida wanda ke zanne mutane yan kaɗan kuma su gaida mutane masu yawa saboda girmamawa gare su saboda gungun waɗannan ya yi nasu girma kaga yan kaɗan sun girmama masu yawa a wata riwaya kuma karamin yaro shi zai gaida babba saboda abu ne wanda ba taba gani ba kawai ka gaida yaro ka ce assalamu alaikum ko ko ka ce ma yaro ina kwana ba ma iya amsa abin sai zo mai aka wani ba daɗin yi ya sun shi ya kamata ya daida ba musulunci ya ce ƙaramin yaro ya gaida babba amma kuma in babban ya je girman shi ya gaida ƙaramin yaro ba laifi ne ba yawa manzo Allah yana gaida yaran in ya gani su sallallahu alaihi wasallam dan ka koya musu gaisuwa ta addini da yadda ake yanzu sai ka gaida su su ji gabacinka bawo shi yace karatu ga me shi yayi daɗi koko mece hadisi na 858 wa na bi umamata an karo daga abu umama sule bin ajlan albahili radiyallahu anhu Allah ya kara maka yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah jira da abinci Allah su kara tabbata gare shi yace inna aulan nasi billah lalle mafi cancantan mutane da Allah man bada'ahum bis salam wanda ya fara musu da sallama ya gabata rawahu Abu Dawud Abu Dawud ne rawato shi bi isnadin hasan isnadin jayyid isnadi wanda yake mai kyau wa rawahu Tirmidhi Tirmidhi ma ya rawaito shi an abi umamata radiyallahu anhu daga abu umamata Allah ya kara mun sharda kila ya rasulullah an ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulani mutane guda biyar taqiyani suna gamuwa da juna ayyuhuma yabda'u bis salami wane ne cikin su zai fara wa da sallama qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace aulahuma billahi ta'ala wanda ya fi su tantanta da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fi su kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala mana wanda ya fi su sanin mahimmancin gaisuwai in ji wani bai san mahimmancin sai ku ga mai shi jira yake sai ka gada shi amsa saboda bai san mahimmanci ba bai sai da ladar da ke akwai ciki ba shi dai yana gaisuwa kawai muna gani shine aula aqrabu kenan inna aula nasi bi ibrahima lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyu المؤمنين قال الترمذي امام الترمذي ce hadithun hasan hadisi ne mai kyau wani ma sai gaida shi fi amsa kaga dirdikin sanin muhimmancin gaiso ke wani sai ka gaida shi ma ya kyali to ba a san haka nan ba daidai bane kana musulmi musulmi ya ba gaisuwa ta musulunci kai shiru ka kyale shi ko gaba kuke gaba ba ta da kyawu ko gaba kake da shi tun da ya bude baki ya masu sallama ka amsa Allah ya samu dace hadisi na ɗari a babi na ɗari da talatin da hudu babu babi adati salami babin da yake bayanin san maimaita sallama alaman takarrara liqa'uhu akan wanda gamuwa da shi ya maimaitu an qurbin ala ala qurbin akan kusa bi an dakala kamar ya shiga gida sun makaraja sa'an nan yayi to fil hal nan ta aw hala bainahuma shajaratun wa nahwa ko kuma ice ya shiga tsakanin shi da shi kuna cikin tahiya sai wani ice ko wani doci ko wani tado haka bisa hanya sai sai ya raba ku bi ne kuna tahiya kasa sai kai kai dama shi ya kuma kuka sake gamuwa kaga wani abu ya shiga tsakanin sauraka in kai suke mutane ko gida za ka shiga cikin gidan ka aji abin haka ko kasa kamar sallama to in kayi zo kuma sai ka ce assalamu alaikum kuma ka jima ka dawo assalamu alaikum kuma ka hido bukatar da ke gare ka kiɗa ran da yawa ce gari ta sauraka sai ka shiga sau goma ka shiga assalamu alaikum hitawa assalamu alaikum wani aka yi biyu uku da shi shi ke wani sai ya yi ma magana wani sai ya ce wata ba ka gajiya ba ka gaida mu kana musulmi amma sallama ka ce ka gaji da amsa saboda Allah sallama wacce yake ba dai ya zuwa ke kawo kawo 20 ba kuma ya zuwa kawo 20 kuma ya kara dawowa ya kusa kai Allah ka yi a sangan ma guda da yake ba da sai gobe ko ba haka bane to wannan sallama ce dai ka bude baki ka ce alaikum salam kuma ya kara dawowa assalamu alaikum alaikum salam in so dubu za ka yi ta amsa mu in dai ka san muhimmancin musulunci Allah ya samu dace hadisi na 859 mala yace annabi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara mashi yarda fi hadithil musii salatahu a cikin hadisin mutunan da ya muna na sallar shi ya mummunan sallah mara kyau irin sallar da za a yi ta kotan kurciya wanda kaga mutum yayi ruku daga rukun kuma ya sujada bai tasowa wacce in tasowa yake kuma sai yake sujada ma haka yake bai tasowa daga nan ne kuma da ya sanna ka gaya wani zama kuma yana kallon wani wuri wani irin zama ne kuma kuma dan nan zai ga amma hannu haka ma'ana sai haka ya gama sallah wannan mugo sallah ce karatu in ya tashi kayan ka ce me ya gama burr hayya Allah yana dukawa rukui kuma yana taso kuma bai taso wata haka yazo yin sallah gaban manzo Allah manzo Allah ya ce kai sai ka sake sallah ba kai sallah ya kare yi manzo Allah ya ce ya kaza ya kare yi ce manzo Allah ita wannan iya ban iya wata ba to ko yadda ni yadda ake ban iya manzo Allah sai ya gwada fashe kai haka sallah koyanta ake ibada ce ibada da tafi kowace ibada girma ko mu zan yi wasa da ita a ce ba za mu koya ba sai dai kawai mu tashi mun gana yi haka zamu to Allah ya tambaye ka wai koya ma ya zaka ga malamai wadatacci tare da kai ko ina malamai ne ga su sai su koya ma sallah an kai wata guda za ka yi sallah a hankali a hankali a koya ma wannan ga yadda mataki na farko ga yadda za ka yi shikenan ka rike goban ka zo ka rike haka haka tunda kan namu wani iri ne daban me ya rage komai amma banda ibada to a cikin hadisin mutumin da ya mummuna sallah annahu ja lalle shi ya zo fa salla sai ya salla thumma jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa radda alaihi salam sai manzon Allah ya maida mai sallama sallama fa qala sai manzon Allah ya ce mai irji ka koma wurin sallar ka fa salli kai sallah fa innaka lam tusalli lalle kai ba kai sallah faraja sai sake komawa wa sallah sai yi sallah thumma jaa sa'an nan yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama hatta qala zalika thalath marratin har sai ya aikata wannan su'u muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wani kaga abinda hadisi ke karantar da mu ba magana sallah ba magana sallama cewa ya gaida manzala da ya kare sallah manzala ya ce ka saki ka koma ba ka yi sallah ba ya kare koma ya yi da ya zo bai ta yi shi ba sai manzala sallama kaga manzala bai ce ba ka yi sallama da zuba sai mai za ka kare wata har sai da aka yi so yana gaida annabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yana maida mashi sallama wannan hadisi dalili ne akan cewa duk wanda ka maimaita zuwa wurin shi ka je ka gaida shi kuma ka hito ka gaida shi kuma ka koma ka gaida shi wannan bai saba ma addini ba koyarwa ce ta annabi an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya tabbatar da haka domin ita ce koyarwar shi hadisi na 800 da 60 daidai mara yace wa anhu radiyallahu anhu an karbo daga gare shi abu wadda ta kenan ko radiyallahu anhu qala yace idza laqiya ahadukum akahu in dayan ku ya gamu da dan uwan shi wal yusallim alaihi ya gaida shi fa in halat bainahuma shajara idan itaciya ta zo ta shiga tsakanin su aw jidarun ko kuma wata katanga aw hajarun ko wani duci ثم لقيه sa'annan suka kara gamuwa ya gamu da dangon nashi falisallim alayhi ya gaida shi gaji muna gane wa ku saboda haka sai a yi gaisuwa a kara gaisuwa idan ita abin nan bishiya ta shiga tsakaninka da mutum ta zo ta tare babu wani wuri sai dai wani ya damu ne kuna gamuwa sai ku ce assalamu alaikum ko katanga ko wani duci ko wani abu da aka dora musu hanya domin don kuka yi sallaman nan kuka karba na da ke gare koran Allah ibada ce kawai nan bai kamata ana wasa da irin wannan ibada ba mai lada mai yawa rawahu abu dawuda abu dawuda ya rawaito wannan hadisi babu istihbabi as-salami idza dakhala baytahu hadisi na ko babi na 135 قال الله تعالى الله mai girma da daukaka ya ce fa idza dakhaltum buyutan idan za ku shiga wasu gidaje fa sallimu ala anfusikum ku yi makan ku sallama idza sallaman nan tahiyatan min indillahi gaisuwa ce daga Allah mubaraka mai albarka tayyiba kuma gaisuwa ce mai tsarki hadisi na 861 ما يجي عن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم ياتي من يا بني يا كيدانا اذا دخلت على اهلك فسلم اذا ذاك shiga wurin iyalinka to ka gaida su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da dan shi alhali ko ba shi ya yi shi ba abin da yake nuna halaccin ka ce ma wanda ka yi sahihuwar shi ɗanka alhali kuma ba kai ka yi shi ba domin anas ba ɗan gida annabi ne a yaro ne daga cikin yara waɗanda suka yi hidima gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kira shi da ya bunayya yana nuna manzo Allah yana kaunar shi yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗin zama da shi kuma yana kyautata zamantakewa da annabi sallallahu alaihi wasallam alali yana matashin shi yace idan kai sallama ga iyalinka yakun barakatan alayka ita sallama za ta zamantowa albarka a gare ka wa ala ali baitika da kuma iyalin gidanka saboda ka gidanka ma yanzu ka shiga ya kamata ka yi sallama idan ka yi sallama gidanka shaidanu za su cewa to yau ba mu da rabu wannan gidan idan ba ka yi sallama ba ka shigo su ce to ku taho yau da alherin gidan kwashe shi ba amma da ka yi sallama ka shigo gidanka gidanka ne assalamu alaikum ko da ba su ji bayan gidan ka yi sallama to shi kenan ran na Allah subhanahu wataala da wannan sallaman zai tare gidanka daga sharrin shedanun aljannu ba za su cutar da kai ba ba za su cutar da iyalinka ba amma in kai to shi kenan sai ba abinda Allah subhanahu wataala ya dada rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyau hadisi ne ingantacce sai babu na 136 babu salami ala sibiyan baban da yake bayanin gaida kananan yara hadisi na 862 an anas radiyallahu anhu an karbo shi ne daga anas Allah ya kara masa yarda annahu marra ala sibiyan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce kananan yara wa sallama alaihi sai ya gaida su a shi anas dan malik nake son ci ya wuce yare sai ya gaida su wa qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu manzo Allah ya kasance yana aikatawa mana muna yara manzo Allah yana wuce mai gaida muna wasa muna wargi sai muna sallama ko yadda su ne yake ba ga shi ma yanzu ba yana koyar da wasu yaran shi ma yanzu ya zama da cijo muttabaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito yana ya halitta in ka wuce yara ka gaida su kai musu sallama musulunci bai hana ba kananan yara ka gaida su in san samu ne su gaida kai amma kuma idan ka gaida su ba ka yi laifi ba ka koyar da su ladabi daga cikin ladabba addinin musulunci yawa ladabi irin na gaisuwa Allah ya samu dace sai babi na dari da talatin da bakwai babu salamin rajuli ala zaujatihi wal mar'ati min maharimihi baban da yake bayanin gaisuwan mutum ga matashi mutum ya matashi sallama wal mar'ati min maharimi kuma mutum ya gaida mace wadda take daga cikin muharraman shi magana da muka yi da suke wala ajnabiyya sannan kuma babin da yake bayanin halaccin mutum yi ma wadda ba muharramin shi sallama ba wa ajnabiyatin da kuma mata waɗanda ba muharraman shi ba a janib nashi mata da yawa in guda ce ma ya halitta kai in kuma da yawa ne la ya khaful fitna bihinna wanda ba jin tsoron hitina game da su وسلامهن بهذا الشرط da kuma gaisuwar su da wannan sharadin ya gaida su da wannan sharadin ya halitta hadisi na 863 an sa'id ibn sa'd radiyallahu anhu an karbo shi ne daga sa'id dan sa'd Allah ya kara mashi yarda kana yace kanat fina imra'atun akwai wata mace a cikin mu wafi riwayatin a cikin wata riwaya kanat lana ajuzun yace akwai wata tsohuwa imra'a mace kenan amma ajuzun ya nuna tsohuwa mai shekara nawa kenan daga hamsin kenan daga hamsin da ma duk wanda ya shekara hamsin tun tsoho ne ko namiji daga hamsin abin da ya tafi shi تاخذ من اصول السلق ta kasance wato tana dauka daga ainihin usul silk daga ainihin gindinan abinda ake cima silk fata qurahuhu fil qidr sai ta jefa shi a cikin mi sai ta zangi sanya shi a cikin tukunya wato karkiru habbatin min sha'ir kuma tana nika tana murji tana burshewa shine wato karkir habbatin kwayoyi min sha'irin na dai alkama nau'i na alkama sha'ir wani nau'i ne na alkama kamar yadda ka san gero kala-kala ne ko dawa ma kala-kala ce masara ma kala-kala ce duk abinci shinkawa ma kala-kala ce akwai yan kanana akwai yan manya-manya akwai kuma dukai kuma akwai fara akwai mi akwai ja to shi ma alkama haka take sha'ir nau'i ne na alkama fa idza sallaina aljum'ata idan muka yi sallar juma'a wa sarafna muka dawo daga juma'a nusallimu alaiha muna yi mata sallama fa tuqaddimuhu ilaina sai ta bi kuma wannan abin da ta dafa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi qawluhu tukarkiru ay taqhan tana nikawa ma'ana tana mai da waɗannan kwari na alkama ga yi yana koma ƙwahan shi ne a ƙwahan yasa da larabci ake cimma mashin ɗin nika ƙwahuna tahuna mutanen gaba suke cewa tahuna suna ma masu cewa mashin ɗin nika muni na ake cewa ta nika to larabci ne tahuna daga kalma a ƙwahanu ne Allah ya samu dace ko kaga wannan ya halitta gaida mace dalilin da yake nuna halaccin gaida mace musamman bayan ta zama ta tsohuwa ce ko kaga suna gaida ta kuma suna zuwa wurin ta in sun dawo daga masallaci suna gaiwa ta wurin da su gaida ta saboda tsohuwa ce an amintu daga baro wani abu da ita ta riga ta ta kare da rayuwa ba ta sha'awar mun ta namiji saboda haka sai tsaya su gaida ta kuma ta ce ga abinci ma ku ci hadisi na ɗari takwas da sittin da hudu wa an ummi hani an karo daga ummi hani fakita binti abi talib fakita ya abu talib mana ya uwarsa yana alici radiyallahu ana Allah ya kara mata yadda kwanan ta ce a taitun nabi sallallahu alaihi wasallam yau malfat na je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ranar da aka yi wato budin makka wa huwa yaghtasilu alhaliya mazala yana wanka wa fatimatu tasfuruhu bi thawbin fatima kuma ta mai labuli da wani zani ta rufe shi da wani zani fa sallamtu sai na gaida shi wa zakarat alhadisa ta faɗa hadisi rawahu muslim na ka ce fatima ba wai haka ta yi tsaye wurin ba a ita ta same zanen shi kuma ita yana wankan shi muna ganewa ko? yawwa ta samai zanibi ta sha makance shi daga mutane shi kuma yana wanka ita kuma tana can yawwa ita kuma da ta zo ta je yana wanka sai ta assalamu alaika ya rasu da ta gaida shi ba ta ya kai wurin ba ta ce assalamu alaika yawwa bari a zuwa kare ta hadisi a ce wannan hadisin ma ya nuna nishin mutunci da riya a'a ta samai malabile ne ta rufe inda za a yi wanka kuma ta tafi ai ba an kanta ta zo ta rike sana haka yana wanka idan kaga tana kallon shi bai shi ake magana ba ita kuma da ta gaida shi ba ta yafe wurin wanka ba ta ce assalamu alaikum yawa kamar mutum ne ka shigo cikin gida ka je na wanka sai ka ce mi assalamu alaikum yawa akwai mutanen da kana magiya sai ina wuni wani ni ce wanci sauri nike dama na biyo ne mu gaisa to kuma ba na kana magewaya na tahiyata ba gani ba na haka nan ba to irin shi ne ma'ana dai hadisi yana nuna wato ita fahita din nan ajnabiya ce tawa ta manzo Allah don ba muharrama shi bace yawa iyan maza suke dan uwar sayyidina Ali ce kaga sayyidina Ali ya aure iyan manzo Allah Fatima kuma kare ne ga manzo Allah dan namiji iyan maza suke dan wa da dan kani to haka ita ma wannan ba muharraman shi bace amma ta gaida shi ya nuna kenan halaccin mace wadda ba muharrama ba ta gaida ka babu wani abu a ciki matukar dai amince mai yawa hadisi na 865 malayin cewa na suwa binta yazid radiyallahu anha hadisin da muka karanta da su qalat tace marra alaina annabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fa sallama alaina manzo Allah ya wuce mu a cikin mata sai ya gaida mu ai mun yi shi da ko rawahu abu dawud da tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi wa qala ji hadithun hasan hadisi ne mai kyau wa hadha lafzu abi dawud wannan shine labazan abu dawud wa lafzu tirmidhi labazin tirmidhi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjidi ya wuce cikin masallaci yawman wata rana wa usbatun minan nisa'i qu'udun gungun mata suna zanzane fa'alwa sai ya lankwasa haka biye da hannun shi ya karkata da hannun shi bi taslimi da yin sallama wannan dai mun karanta shi waɗannan hadisai guda biyu ko guda uku suna nuna halaccin namiji yana iya gaida mata mace guda ma yana iya gaida ta an amince ma mai fitina mata da yawa yana iya gaida su in amince ma fitina matan da suke muharraman shi nuna ma wannan babu wata shubha ce diyan shi kannan shi magajiyan shi diyan abin nan kannan shi diyan magajiyan shi waɗanda ne tsakanin shi da su babu aure ya halitta ya gaida gaida su ya halitta su ma su gaida shi babu wani abu amma a jari waɗanda suke sun yi nisa da shi tsakanin su da shi ya iya yi waɗannan ba a gaida su su ma ba su gaidawa sai an amince ma mi ta amince ma fitina wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu kuskure kuma Allah ya nuna Allah ya samu gyara waɗanda suke bar addu'o'i Allah ta'ala ka biya musu bukatu ka biya mana gaba ɗaya bukatun ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka ruwa mana su yi duniya da lahira kuma da maganin dukkanin matsalolin Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka raba mu da talauci da yunwa ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka waɗanda suke kula da karatun nan da muke suke kawo mana shayi da ruwa da sauran abubuwa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu kuma duka Allah ka biya mana bukatunmu ka shayi mana hawayenmu matasanmu Allah ka shirya da su ka raba su da lalacewa Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci da shirka da munafici ka raba mu da mugayen halaye Allah Allah ka hada mu da kyawawan halaye Allah Allah ka sanya mu cikin bayan ka nagari ya Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu tsoron ka ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين